أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kowa da komai ya ba mu lahiya ya ba mu kuma ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu aƙida mai kyawo ta addininmu na musulunci muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu fahimta mai kyau da kuma samun dacewa da aikata ayyukan da yake nihi da mu domin mu samu tsira a wannan duniya ɗin da ranar gobe lahira bi iznillahi ta'ala ci gaban wannan darussa namu a inda muka kawo yanzu darasi na saba'in da biyu mun kawo cikin bayanin sifofi waɗanda ake ce masalbi sifofi waɗanda ake korewa ga Allah subhanahu wa ta'ala ana kore su ne daga Allah ma'ana sifa wadda bata dace ba karaɓa ta ga Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki, kuma waɗannan sifofi ɗin suna da yawa, a nan wurin an zo da bayanin kamar misali sifa kamar shida hakan ga, wadda suke nuna cewa ba su dace ga Allah ba, saboda mi saboda ba su da kamala ko kaɗan. Mun ce kuma duk sifar da ba ta jawo kamala, ba a fahimtar kamala da samun ɗaukaka wannan sifa ɗin bai dace a raba ta ga Allah ba. A mun kawo inda muke bayanin Allah subhanahu wa ta'ala bai da jiki, ba jiki ba ne, Allah ba jiki ba ne kamar halittu wanda muke gani. Jiki kuma mun sani duk abin da yake da zurfi, faɗi, tsawo, waɗannan abubuwa su ne ake cima abu yana da jiki. To Allah ba haka yake ba. Mun zo inda yau za mu kawo dalili dangane da abin da ya shahi Allah ɗin lalle ba jiki ba ne. Daman kawo mun yi alkawali kuma insha Allah yanzu za mu zo da su, ko da yake za mu zo da dalili biyu saboda ba mu san mu yi tasance kan harka rashin jiki na Allah alhali akwai wasu sifofi waɗanda ya kamata mu yi ƙoƙari mu kawo su kafin lokaci ya ƙware mana. Dalili na farko na hankali wanda za mu gane cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ba jiki ba ne. shi ne Allah lallai baya da gaɓuɓuwan jiki, baya da gaɓuɓuwa. Shi kuma mai gaɓuɓuwa daman shi ne ake cewa jiki gare shi, kamar yanzu mutum muna kawo misali saboda mu muka hi kusa da mu kawo misali a kan kanmu. Mutum yana da gaɓuɓuwa daban-daban. saboda jiki ne shi shi ne suke ce ma tarkib wai da harshen larabci to Allah ba tarkib ba ne damun kuma matsalai duk mai tarkib duk wanda yake da gaɓuɓuwa waɗanda hake haɗawa yanzu misali ko me ka ɗauka za ka cewa ana haɗa shi ne da wasu abubuwa sai ya ba da abin da ake so kai in baka misali na maɗinki wanda yake ɗinka kaya in ka ba shi yadi zai iya yanka yadin nan komi ya hidda daban masu ɗinki sun sani zai hidda in gaba ne na riga da bayanta da hannuwanta da wuyanta komi zai hidda daban-daban hakanan in wando ne zai hidda mashi ƙaho shi ƙawa ta gaba ta baya kai hatta rabin na baya zagani ya raba biyu ne kenan gaba da baya ɓangaren hagu, ɓangaren dama shi ma gaba da baya. In ka lura komi zai haɗa su bayan ya ciccira su hakan gan zai zo ya ɗiɗɗinka sai ya gyaggyara su sai ga sun bada kaya waɗanda ake so. In riga ce zai haɗa riga, in wando ne zai haɗa wando. Ka gani da wannan tarkibin ne zai haɗa sai ya yi ma mutum kaya. Wanda wannan lokacin in ka zo ka tarra shi ya kama yadinka wanda ka kawo ya yanka shi sai ma ka yi tsammanin cewa ya ɓata maka kenan alhali shi ya san yadda yake ayyukan shi haka gaɓuɓɓuwan jikin mutum za ka same su daban-daban ne shi yasa ake ce ma wannan kai wannan hannu wannan ƙahawa da sauransu to wannan tarkibi kenan na halitta to duk wanda ke irin wannan tarkibin ana cewa yana buƙatar wannan tarkibin yana buƙatar wannan juz'in ma'ana duk abin da ke da kwai yana in riga ce kamar da muka ce tana buƙatar hannuwan ta nan guda biyu ba yiwa ka sa hannu guda ka bar hannu guda in wando ne ba yiwa ka yi ƙawa guda ka bar ƙawa guda da sauransu to shi ne suke cewa duk mai gaɓuɓuwa na jiki za ka samu yana buƙatar wannan gaɓuɓuwan shi kuma Allah wajibul wujud bai kamata ba a ce yana buƙatar wani abu wajen kowa ma bai kamata ya buƙaci wani abu wajen kowace halitta wanda yake nuna cewa kenan Allah kenan ba jiki bane saboda in muka ce jiki ne zai jawo cewa yana da gaɓuɓuwa gaɓuɓuwa kuma duk abin da ke da gaɓuɓuwa yana buƙatar wannan gaɓuɓuwan gaba ɗayansu ba wai yana buƙatar wasu bai buƙatar wasu ba alhali Allah mun samu cewa mun yi bayani wajibul wujud shi bai buƙatar a yi shi shi samuwa nashi ne zatin shi ne sai dai shi ya samar da wani a nan wurin kenan dole mu fahimci cewa Allah ba jiki ba ne dalili na biyu in ka ce a kai ba gamsu da wannan dalilin ba sai mu ce maka idan ka ce Allah subhanahu wata'ala jiki ne duk jiki menene lazimin shi menene abin da za inda aka ce wanga jiki ne sai ka samu cewa yana buƙatar wuri inda zai zauna inda za a samun shi yanzu inda ce ga littahi lalle littahi yana buƙatar wurin da za a aje shi yana buƙatar imma wurin da ake jera littattafai ne cikin maktaba ne bisa tabul ne inda ake karatu ga hannun mutum ne yana buƙatar dai wuri haka nan mutum ya ce ga mutum yana buƙatar wurin da zai zanna wurin da zai tsayawa ko zai kwanta yana dai buƙatar wuri shi kuma Allah saboda mun ce jiki ne kenan dole mu yi mushi wuri wurin nan suna cewa kashi biyu ne in ma mu ce wurin nan shi ya yi kanshi kenan shi ma kan kai shi wajibul wujudi ne ko kuma ya kasance shi wurin ba wajibul wujud ba ne shi mumkinul wujud ne to mu ɗauka na farko in wajibul wujudi ne shi kan kai shi wurin kenan ba wanda yi shi shi yi kanshi da kanshi a nan wurin zamu haɗuwa da wata matsala ita ce na abu biyu ga wajibul wujud wanda ke zatin Allah subhanahu wata'ala ga kuma wajibul wujud wanda yake wuri wanda muka ce wajibi ne shi ma samun shi shi yi kanshi da kanshi alhali mun yi bayani cikin darussa da suka wuce ba ya yiwuwa a samu wajibul wujud da ya kai har biyu ko fiye da haka ba ya yiwuwa saboda wannan zai jawo ta'addud na kenan hauhawa ko kuma ya jawo yawa na waɗanda suka yi halitta wannan kuma zai jawo kamar tasalsu da muka ce da sauransu dai darussa sun wuce wanda muka yi bayani ba yiwuwa ya kasance wajibul wujud ya samu yawa a same shi wai ba ɗaya ba biyu uku hudu ba yiwuwa in kuma muka ce wuri da muka ce a ba wajibul wujud bane shi mumkin wujud ne to nan wurin shi ma za mu haɗu da matsala cewa wajibul wujud shine Allah subhanahu wataala zai buƙaci wayin mumkinul wujud alhali mun nuna cewa kuma kullum muna ƙara maimaitawa cewa wajibul wujud bai kamata a same shi yana buƙatar wani abu ba har ma a same shi wai yana buƙatar wata halitta wadda shi yayi ta ba yiwa saboda duk abin da yake jiki yana buƙata a wurin da zai zauna kamar yanzu ni na wurin ina buƙatar wurin da zai zauna saboda ni mumkin ne kuma ina buƙatar wuri mumkin duk Allah ya yi mu amma shi wajibul wujud ba haka yake ba wannan a takaice abin da ya shahi dalili na hankali wanda ke nuna mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba jiki ba ne mu yi hankali kamar da muka taɓa ishara kar mu tsara wata halitta mai jiki a gaba gare mu lokacin da muke sallah mu ce wai Allah ne saboda Allah ba jiki ba ne wannan kenan sannan kuma kar mu nuna cewa Allah ne yake cewa sun mastawa alal arsh wai Allah yana bisa wata kujera ne zanni har ma wasu sun kika manta kamar yana zanni kamar irin haka misali yadda nake zanni Allah subhanahu wata'ala ba haka yake ba dalili na alqur'ani babbar aya wadda aka fi kawowa wadda ta gama komai kun mun taba kawo ta ita ce wadda ta zo cikin suratu shura cikin aya kenan ta sha ɗaya laisa ka mithlihi shay Allah bai kama da kowa bai kama da kowa nan bai kama da mai jiki duk abin da yake da jiki bai kama da shi jikin nan kamar sani waka ba dan mun ce jiki kamar irin jiki na dan adam kadai shine jiki a'a jiki na dabbobi ne jiki na duwatsu ne jiki na abubuwan da suke da taushi ne ko abubuwan da suke da tauri ko abubuwan da kamar iska ne ko ruwa ne to Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake ba duka wannan jiki ɗin irin wanda muka kawo Allah subhanahu wa ta'ala bai kama da su shi Allah bai kama da kowa duk halittar da muka sani Allah bai kama da ita ba kaka yi mamaki saboda Allah wajibul wujudi ne kamar da muka ce shi ne ya samar da komai to ta yaya za mu ce dole sai ya yi kama da wani to bayan wannan muna aika wata riwaya wadda aka samu daga Imam Sadiq salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala jaddihi yana cewa a cikin a cikin littafin alkafi na Kulaini lokacin da aka tambaye shi sifofi waɗanda ake korewa daga Allah yake cewa ai subhana man laysa kamithlihi shay' la jismun wala sura Allah tsarki ya tabbata gare shi wanda ba ya kama da kowa Allah bai kama da kowa in ji Imam Sadiq kamar yadda dai aya ta ce sai ke cewa ba jiki ba ne sannan kuma ba ya da don saboda sai mai jiki yake da mi ba ya da kamanni wanda za mu kamanta shi mu ce ga yadda yake sai mai jiki shi kaɗai kake iya samun an gano misali ga yadda yake kama ga shakal ɗin shi kenan ga da halcin larauci ga kamannin shi tsawo gare shi ne faɗi gare shi in mutum ne kaji an ce ƙiba gare shi ramamme ne dogo ne shi gajere ne shi saboda jiki shi ne da ba jiki ba ne da ba a samu yana da wannan kamannin ba haka nan dukkan halitta in ka samu saboda suna jiki ne za a ce ga kamanninsu, hamma a gai launinsu, ba kawai jiki yadda yake ba, kenan har launi ana iya gai, saboda suna jiki. To Allah daga bakin shi ma wannan bawa na Allah wanda yake imam jika ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam yake cewa Allah bai da jiki, ba jiki ba ne shi, sannan kuma bayan mun kore cewa ba jiki ba ne, to bai da kamanni a ce ga yadda yake. kusan wannan shine a takaice bayanin abin da ya shahi jiki da kuma dalilin cewa Allah ba mai jiki ba ne sai mu zo sifa ta gaba wadda kuma a ita ma nan wurin tana muna nuna kenan Allah subhanahu wata'ala bai da irin wannan sifai ita ce sifa wadda suke cewa zamani da wuri Allah subhanahu wa ta'ala bai da zamani, bai da kuma wuri. Kenan ba, ba a yi zamani da za a ce ga babu Allah ba, ba a yi zamanin kuma da nan gaba za a ce babu Allah, sannan babu wurin da za a ce akwai Allah, balantana a ce ga wani wuri can wanda babu Allah, ita ma wannan sifai. za mu zo da bayaninta cikin wannan darasi na gaba da kuma sauran sifofi wanda za mu kawowa insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin